أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشقي ذري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya kara ba mu dama a wannan rana muka zauna domin fassara wannan littafi mai girma jami'i ga dukkanin abubuwa mai amfani ga muridi mai amfani ga arifi mai amfani ga dukkan wani musulmi a matan mai amfani ga dukkan wani batijani khasa a baya mun tsaya daidai baitin da maulin mushewi ke gaya mana wa haris alal auqati ayya hirsin wa habar minan tubla bala a naqsin kai kwadayi kai kwadayi da kokari wurin kiyaye haƙƙin lokacin ka matukar kwadayi ka kiyaye kar a jarabce ka da bala'i jarabawa na tauye lokaci baitin da za mu shiga yanzu shi zai shiga gaya mana ladubban arifi wanda Allah subhanahu ta'ala ya masa baiwa bayan ɗarika bayan suluki ya shiga zuwa tafarkin muridai masu sani zuwa ga Allah masu neman sani zuwa ga Allah wato duk wanda Allah ya mashi baiwa bayan ɗarika ya ƙara masa da baiwa ta ma'arfa akwai ababen da zai ringa fuskanta su ake kira ta akubul ahwal jujjuyawan halaye wa'inda duka waɗannan ta'arrufatul haƙƙi ne wato tajalliyatu ne na ubangiji da yake yi domin jarabawa to don haka sai shi ya shiga gaya maka ladubba na arifi wanda ya san Allah da yadda zai rinka gogayya da kowace tajalli da kuma yadda zai rinka yin ladabi ga kowace tajalli da kuma yadda zai rinka ba kowace tajalli hakkinta sai shehu ya ce mana iza ra'aita mazharul jamali na bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai iza ra'aita mazharul jamali la tadgawar da mazharul jalali iza ra'aita mazharul jamali idan ka ga mabayyanar Allah subhanahu wata'ala wato kaga tajalli na Allah subhanahu wata'ala na jamala la tabgha kada ka shishigi kada ka wuce gona da iri kada ka yi takawa a rike wannan kada ka shishigi kada ka wuce gona da iri kada ka yi takama domin ai jalalar ba ta kawai jamalar ba ta kawai ko naka ne idan ilimi kake takama da shi waye mai ilimin wa ullimtum ma lam ta'lam antum wala aba'ukum wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima in kana takama da mulki ne qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir in kana takama ne da a arziki arzikin nawa ne na Allah ne wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab idan kana takama da a budi ne da nasara da buri da nasara na waye iza ja a nasarullahi wal fatah in kana takama da wata ni'ima ce duk jamala ne ni'imar gaba ɗaya na wane ne na Allah ne wa ma bikum min ni'mati fa min Allah ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون da haka duk wani abin da kake takama da shi na nima da arziki da budi da nasara da shimfiɗar arziki Allah ce wallahu ya wa ya da mulki da ilimi da buwaya da girma duka na Allah da Allah ka taba ganin mai hankali yana takama da kayan wani shi kai ne yau kana juya ma wani kuɗi kana kasuwanci sai gaba kana mai takama kana jiji da kai kana ganin kai wani ne to ai ba naka bane ka taba ganin mutum ya aro kaya kuma yana takama a ta ayyamu wanda bai san aro yayi ba ko ba haka ba za ta daga karkari wannan Allah subhanahu ta'ala yana cewa a kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna kalla wannan tsawa ne daga Allah cewa lallai dan adam yana shishigi yana wuce gona da ido wai dan ya ga ya samu wadata an gane wai dan ya ga ya samu wadata da haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana a a wala ta da fihi ko fa yahilla alaykum ghadabi wa man yahil alayhi ghadabi faqad hawa wa inni la ghaffarun liman taba to lata daga karkai shi karka wuce gona da iri ورد مظهر الجمال ورد مظهر الجلال ka amincewa mazaharin Allah ta jalala ba ba kai haƙuri ba ka amincewa mazaharin Allah ta jalala akwai bambanci da kai haƙuri da ka amince ka zan ka ce kai haƙuri haƙuri ana yin shi ne abinda ba ka so su yi same ka to ya kai haƙuri amma amincewa ana yin shi ne ga abin da zuwan shi daɗi kake ji tafiyan shi ma daɗi kake ji don Allah da za mu tafsilin wannan ɗaya bayan ɗaya wato mazari na jamala da na jalala baki su wasu tajalliya ne na Allah subhanahu wata'ala ga bawansa kuma dukansu Allah yana yin su ne domin jarabawa ga bawansa wannan tajalli da muka yi magana shine ma'aunin Allah subhanahu wata'ala wanda ake tankaɗe ake gwangwaje ake gane zinare da azurfa da ita daga dalma da wannan ne ake gane zinare da azurfa da kuma dalma ka san duk surarsu ɗaya amma ba a gane waye zinari waye azurfa waye shi dalma ne ba ba shi da kiwa sai ta hanyar wannan ta'arrufa na ubangiji domin da yawa suna da awa a harshen su ma'arfa suna danganta kansu zuwa ga Allah an gani fa kullun yadda una wisala laila wa laila la taqirru lahum bi zaka kowa yana da awon ya sadu da lila amma ita lila ba ta tabbatar musu da haka shi yasa da zaran wannan tarofi na Allah ya zo sai ya bambance maka da mai ƙarya da mai gaskiya liyala masadiki na an sirku an sirki an gane shi yasa da zaran wannan ya zo sai Allah ya bayyana sai ga iska ta kaddara Allah ta jefar da wani aramin inkari an gane da zaran wa'annan ta'arrufa da wannan tajallin sun bayyana sai ga ta jefar da wani aramin inkari da haka ne su baya suke cewa da ba din wa'annan tajalliyatu na ubangiji ba da kowa ya yi da'awan sanin Allah kuma ba dalilin da za ka yi tashi an gane to amma man idda'a ma laysa fihi fadahathu shawahid al-imtihan wanda ya da'awan abin da bashi da shi to shaidu na jarabawa sai ta kunyatar da shi tun da ya ga cewa kuna da ilimi da zarar an fara jaraba shi a yi jaraba ne ita kun yi da shi to da ka zo ka ce mana kai arbi to wasu imtihanatun Allah kawai sai ta ta sai ta ta kafan mutum ka ga yana rawa shi da kanshi zai nuna maka cewa bai san komai Allah ba menene ta'arufat jalaliyya tajallin Allah na jalala shi ne tajallin Allah na bala'o'i da musibu kamar kaskanci da talauci da kunci da rashin lafiya da cutarwa na halitta da tsanance-tsanance da bakin ciki da damuwa da duk abin da yake nauyi ga rai ko yake raɗantar da rai shi ya kira jalala an gane a duka waɗannan abubuwan da muka faɗa a yanzu kamar yadda ya gabata jarabawa ne Allah subhanahu ta'ala yake yin su tajalliyatu ne da Allah yake yi domin jarabawa domin Allah ya bambance mai gaskiya da mai karya cikin da'awarsa. Don haka, kai almajiri arifi muridi sadiki ka ji daɗi. Akan duk abin da yake sauka gare ka na waɗannan tajalliyatu. Kaga kunci, talauci, kaskanci, rashin lafiya, bakin ciki, tsananin rayuwa ka ji daɗi domin kuwa ni'ima ce babba wacce take nuna ƙarfin gaskiyanka wacce take nuna ƙarfin gaskiyanka domin kuwa a shaddukum bala'an al'anbiya ufal amsal fal amsal wanda suka fi karban jarabawa daga Allah annabawa ne sai mafifita sai mafifita an fahimci wannan da haka idan Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya nade nisan tazara tsakaninsa da bawansa sai Allah ya aiko mashi da jarabawa da bala'u'a da duk abin da muka ambata din nan har idan har ba zai gushe ba da bawa da wa'in abin har sai bawa ya tsarkaka ya cancanci zuwa shiga hadararsa sannan Allah sai ya bashi abin da yake so sai Allah ya kusance shi an gane kamar yadda ka san ana tsabtace ana narka dalma da azurfa domin su cancanci zuwa ga sarki a dake su a sa su auta kona su domin su cancantu zuwa ga sarki ko masarautar sarki a lokacin da ake dukansu ana narka su nan ba ba a san su ba su ake yi su kai darajar da za a iya ba sarki su su shiga fadar sarki an gane ko kai ne kana gugan kaya ƙona su kake yasa aka ce ko turaren wuta ne kaga yayi kamshi ya ji wuta ne da ya ji balbalin wuta sai ya kanshi ko ban gane ba to wannan kenan don haka ne shihanne da arfai da yawan suke farin ciki idan sun ga tajallin Allah na jalala an gane? suke ma yin tattali zuwa ga wannan tajallin domin ganinsu a ciki ake samun albarkar Ubangiji. Ƙwarai kuwa, waƙan nasar kuma Allah bi badirin wa antum azilla. An taimaka muku, an taimaki hakika Allah taimake ku a badar, amma fa lokacin kuke kaskantattu. Kaskantattu. Ba lokacin da kuke ma kuna jin girman ku ba. Halin kaskanci sai aka samu nasiru. an gane da kyau da haka ne har ma shahane suna kiran lokacin tajalli jalala da waqtu lailatul qadr saboda a ciki ake a wani lokaci ne wanda ake samun wasu darajoji da ba a samun irinsa a wani lokaci an gane suna cewa bi qadril imtihani yakunu al imtikan gwargwaron imtihani da ake girgiza ka da shi tabbatuwan diga jikinka ke kasancewa ƙwarai kuwa sau da an jarraba ka ta har kafar kamata gaji ta tsaya kyam an fahimta da haka ne suke ci suke yin waka suna cewa wa qultu laha ahalan wa sahlan wa marhaban fa tuki indi ahzamin laylatul qadri ne kan ce ma lokacin tajalli jalala maraba da zuwa saboda lokacin ki ya fi min daɗi fiye da lokacin lailatul qadr an gani da haka ne a a Sheikh Maulana al-Arabi ke cewa al-ajabu kullu al-ajabi mimman yatlubu ma'rifata Allah wa yahrisu 'alayha fa idza ta'arrafa lahu al-haqqu ta'ala haraba minhu wa ankara wato mamaki matakar mamaki ya tabbata ga mutumin da ke neman ma'arfa sanin Allah yake kwaɗayi cikin sanin Allah amma duk lokacin da hadar Allah ta yi mishi tajalli wani irin tajalli wanda zai iya gigi ta ransa ya rantar da ita sai ya gudu inkari sai ya kasa ganewa ka san haka da yawa a rafan zamanin nan suke mutum zai baka dawon ma'arfa amma da zarar wani abu ya ɗan gitta sai ya ga kafafuwan shi na rawa zuciya shi na kyarma to wannan kenan da haka idan ka fahimci duk waɗannan abubuwa to ka ƙara fahimta akan Allah ka ƙara abin da ka sani akan Allah domin ka kasance arafi cikakke shi arafi baya zamowa mai cikakken ma'a baya zamowa arafi cikakke mai cikakken ma'arifa har sai ya iya sanin Allah subhanahu ta'ala cikin jalala da jamala ka san da yawan mutane za a cikin jamala aka san Allah daɗi amma da zaran wahala ta zo yanzu a fara kuka jifa na akai na ga wani katangare ma je ta wurin bangon gidana to wannan kiran sai mutum ya yi gane Allah cikin jalala da jamala ba ka zama wa arfi mai cikakken ma'arfa sai ka yi gane Allah cikin badawa da hanawa cikin kuntatawa da yalwatawa sai ka iya gane Allah cikin waɗannan amma idan mutum ya kasance baya iya gane Allah sai cikin jamala to ya san cewa shi ami ne almajiri ne ba ma'aribi ba almajiri sannan kuma bawan kansa ne ƙwarai kuwa su ne mutane idan an ba su yarda in an hana su fushi izawu min haradu amma hana su ba izawu min yasfudun sai ga suna fushi bayin kansu kenan da haka ka sallama wa Allah ka yarda da abin da halayya yake zuwa gare yake yake halayya yake juyuwa da shi domin suna cewa sallim li salma wasir haisu sarat wata bi riyahi alqada'i wa tur haisu tarat wato ka miƙa wa salma wuyarka ka tafi duk inda tafi idan ba san da kake ba ka bi iskan ƙaddaren Allah ka juya ta inda ya juya an gane wannan suna cewa tadda'i mazhabul hawa sun mata aina dawa ka fil hawa kulli aina lawajen naka sabiran li hawana la tsaina ka kulla ma ta tamanna wai tadda'i mazhabul hawa kana da'awan matafiya ta mahabba ta ma'arfa sun mata kuma kana kai kuka kana raki aina da awaka ina ina da ikirarin ma'arfar da kake yi kulli aina ka gama tana ina lawajin naka sabirin da mun same ka mai haƙuri liyawa na ga abin da muke so ko ga soyayyar mu la tai na ka kullu ma tamanna da mun baka kullu ma tamanna duk abin da kake buri an gane da haka ne wani arifi wani sufi ya tambayi wani bawan Allah a garinku ya kuke yi in kun samu ya kuke in kun rasa sai ce a mu in mun samu sai mu gode in mun rasa kuma sai mu haƙuri sai zufin ya ce ai karnukan garin mu haka suke yi eh mana za su ta bin hanya in sun samu kashi su ci in ba samu ba ya haƙuri ya ce a to ku ya kuke yi ya ce mu idan mun samu hamidna sai mai hamdu ba shukuru in mun rasa kuma sai mu yarda ka san da mamanci da ka yarda da kai haƙuri makamun rida shi ne abu ya zo maka kana mai farin ciki da zo shi ɗanka ya mutu kana mai jin daɗi ba dai Allah bane su haka daɗi kake ji ka yarda kuma shi ko makamin sabr shine makamin da abu zai same ka ba ka san abu amma ya kawura to amma wannan makamin ka kaddara to sai ba za ka yi hakuri ba sai ka yaya warai kuwa kaddara ba za ka yi hakuri ba sai ka yaya
ya zama dole ya zama dole hausawa suna ce hakuri ya zama dole to shi makamar da shi ne abu ya same ka kai zuwan shi din ma daɗi kake ji tafiyan shi ma daɗi kake ji shi kuma hamdu ka gode godiya irin wanda ko an baka godiya godiya za ka yi ko ba baka ba za ka go- godewa za ka yi ka yi sabanin shukuru shukuru shine in an baka ka gode in ba baka ba ka yi shuru ka gane ko mutum ne ya zo yana kyauta ya ba wannan a gida ya ba wannan mota ya ba wannan abin nan sai duk wanda ka ba ya ce na gode to ya kai ba baka ba ai ba za ka ce ka gode ba to shi shi zai ce mu in mun samu muna yin hamdu ne ba shukur ba in ko mun rasa muna yin rida ne ba sabar ba an gani don haka a ka sani cewa masoyi ba zai zama gas- mai gaskiya cikin soyayya ba kuma arifi ba zai zama mai gaskiya cikin ma'arifansa ba har sai hani da badawa ya zama ɗaya a wurinsa har sai kunci da yalwa ya zama ɗaya a wurinsa talauci da arziki ya zama ɗaya a wurinsa da dutse da yaƙutu sun zama ɗaya a wurinsa ƙwarai kuwa ai shi dutse bai da daraja shi ko yaƙutu zinare to da zinare da dutse su zama ɗaya a wurinka ba su ba wani wanda ya fi wani an gane wannan sannan gaskanci da yabo ya zama ɗaya a wurinka bakin ciki da farin ciki ya tsaya ya zama ɗaya a gurinka sannan ka iya gane masoyinka cikin dukansu abin so da haka ya kai arifi ka amintu da Allah ka gode masa irin godiya na hamdu kowane lokaci in ka rasa ka yi hamdu in ka samu kuma ka fifita waninka a kai an gane in ka rasa in ka rasa ka yarda da rashin in ka samu ka yi godiya irin na hamdu ko kuma ma ka fifita waninka da wannan abin da ka cancanci duk an gane wannan kenan sannan kuma bayan haka ka sani cewa mafi yawanci ma a takaici shi hani yana yi maka ciwo ne a hana ka bai cika yi maka ciwo ba sai mutumin da yake da karancin fahimtar Allah ka gane saboda shi arifi baya yin bakin ciki akan rasa komai baya yin bakin ciki akan rasa komai domin shi baya ganin komai duk lokacin da ku kaga arifi yayi bakin ciki akan rasa wani abu to gane cewa ba mausuli bane makaduyi ne yayin ku gabarin Allah ya rabu da Allah kwarai kuwa domin da ya da mausulu ne da mausi- mausuli ne da Allah da ya isu da Allah akan abin da ya rasa da shi domin shi Allah na wadatuwa daga komai amma ba abin da ke wadatuwa daga Allah Allah na zama yana isan maka akan komai amma ba abin da zai isan maka akan Allah inna Allah yugni ala yuga inna Allah yugni an kulli shay'in wala yugni anillahi shay Allah na isarwa gabarin komai amma ba abin da ke isarwa gabarin Allah da haka ne wannan ya shiga wata ka'ida ka'idar la ta hazan inna Allah ma'ana ba ta bar arafi ya bakin ciki dan ya rasa ba kar ka ya bakin ciki dalili inna Allah ma'ana Allah na tada kai ka rasa kuɗi da mulki duk abin da ka rasa Allah ba zai makwabce shi ba eh ya wuce ya wuce haka da haka an kaga rashi na kuntata wa mutum to ba arifi ba ne na haka miƙa wuya ga hukuncin lokaci idan tazalli jalala ta zo ka sani cewa ba daɗewa za ta bushe domin Allah subhanahu ta'ala yana cewa wallahu yaqbidu wa yabsut Allah shi ke kuntatawa kuma shi ke shimfiɗawa duka na san Allah yana cewa cikin alkur'ani am hasibtum an tadkhulul janna wa yanzu kuna tsammanin za ku shige aljanna kawai salih alim walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum abin da ya faru irin na wa'inda suka shuɗe kafin ku bai zo muku ba wa'inda masatumul ba'sa wa darra'u kunci da rashin lafiya duk ya same su wa zulzilu aka girgiza su aka jijjiga su hatta ya ƙular rasul har annabi yake cewa wallazi na awon ma'u da wanda suka imanta da shi mace na surullahi wai yaushe ne nasarar Allah ku kawai ku zo ku wuce a buɗa muku tafi a ba zai yi ba ta haka wata rana imamul junaidi ya ce na kasance yana bacci a gaban surayya su gudi sai ya tada ni ya ce da ni ya kai junaidu shi ma bacci yake na gani a cikin mafarki na kamar ga na an tsaye da ni gaban Allah sai Allah ya ce min ya kai surayyu na halitta halitta baki daya sai dukansu suka yi da'awan suna sona sai na halicci duniya ina halittar duniya sai kwara tara a cikin goma sai duk suka gudu suka koma gurin duniya sai ɗaya a cikin goma kaɗai ya rage sai na halicci aljanna sai tara cikin ɗayan nan da na halicci aljanna sai duk suka gudu suka koma wurin aljanna sai ɗaya a cikin ɗayan tara ɗayan goma Allah ya ce sai na aiko musu da bala'i da jarabawa sai tara a cikin ɗayan goma a sai ɗayan goma tara daga cikin ɗayan goman can na ɗayan da ya rage su ma sai ƙara guduwa suka koma suka gudu suka rabu da da suka ji bala'i wuta Allah ya ce sai na ce ma ɗayan goman ɗayan goman da ya rage ku ba duniya kuke so ba ku ba aljanna ku ba lahira kuke so ba ana ji kuma ku ba wuta kuke tsoro ba me kuke so ka ce ya Allah ka san ka fi mu sana abin da muke so sai Allah ya ce to ku sani zan aiko muku da bala'i da jarabawa da kunci adadin numfarfashinku. Me za ku ce game da haka? Adad bala'i adadin numfarfashinku irin bala'in da dutse kamaffe yana rawa an ɗora mai. Sallah tambaye su me za ku ce game da haka sai suka ce ya Allah in kunta anta lamubtala faf almashid. in har kai ne za ka yi jarabawa to aikata abin da kake so ya Allah sai Allah ya ce to ku ne bayina sannan sai su rai su kudi ya farka an gane to wannan kenan a sannan bayan Allah suna cewa duk lokacin da ka kasance idan an baka wato an baka jamala sai jamala ta faranta maka rai amma idan hana ka aka kuntata maka sai ka ji kuntatawan ta bakanta maka rai to ka gane cewa kai baka da rabo a cikin marufa a wannan hali dan shigo shigo ne kawai baka da makami a kujerun marufa shigo shigo kai ba tare da an gayyace ka ba shigo shigo kai ba tare da ka kai matsayin ba mai da'awa ne kawai kai in an baka jamala ka ji daɗi ka saki ka bararraje ka miƙa babuwa amma da zaran jalala kunci ya zo ina ga mutum ya fara kirkirwa an gane to ka gane wannan domin kuwa ai baka hakikanci da abin da suke hakikantuwa da shi ba na daidaituwan halaye an gane idan ka kasance idan an baka rabanka da abin da kake so ka samu abin da a ranka yake so na arziki da buwaya da alfarma ko girma da shimfiɗawan hali wato yalwa da lafiya da zaman lafiya da wani waɗannan idan ba ka wannan sai ka ji ka ji daɗi ka yi murna amma da an rak- an hana ka shi an hana ka abin da ranka yake so an canza maka arziki da talauci an canza maka buwaya da kaskanci an canza maka daraja da rashin daraja an canza maka yalwa da kunci an canza maka lafiya da rashin lafiya an canza maka zaman lafiya da fitina sai ka ji kunci to ka gane cewa kai ba ka da alaka da makami na ma'an mutanen Allah kuma ka gane cewa kai ba ka da gaskiya cikin bautar Allahnka kawai kai ba kowa bane face mutumin da ke shiga irin na mutanen kirki amma aikinsa yana tuna masa asiri yana nuna makaryaci ne shi ba arafi bane jahili ne an gani wani mawaƙi na cewa an malkiyamu fa inna ka kiyamihim wa ara nisa'il hayyi ghayr nisa'iha ga dai gida irin gidansu ka ce gidansu amma mutanen ciki kai ba irin su bane ba irin su bane a sura dai gashi kaman arifi ko a magana da ya bambaro ta yake je da kasan ya san wani abu amma da zaran an canza ma ran abin da ransa yake so da abin da ransa baya so sai ga yana kuntata yana jin kunci yana jin rashin daɗi ba shi da arrida haƙurin ma ya ake da gaske kuma ma ya gudu baki ce kai ma arba kaga wanda ga shi dai kamar gidansu amma kuma mutanen ciki ba mutanen su bane an gane da haka wannan kenan sannan wannan ta'arrufatul jalaliyya na Allah subhanahu ta'ala ya rabu gida kusan uku ne akwai tazallin da Allah yake yi uqubatin wa tardun domin uquba azaba da koro Allah ya kiyaye mu za a yi ma tazalli jalalaye domin a maka azabtarwa a kuma kore ka a halara akwai wanda ake yi ta adibin watan biyu don ladabtarwa da faɗakarwa akwai wanda Allah yake yi na ziyadatin wa tarqi dadi da tarbiyya Allah ya bamu wannan to wannan shine mazari na jalala abin da ake nufi da kuma mazari na jamala shine ni'ima wato kishiyan jalala ne ni'ima da farin ciki da yalwa da arziki da mulki da ilimi da ɗebakewa kewa da karbuwa da yabo kai da duk abin da ma yake faranta wa rai kuma yake sa ta nishaɗi an gane da kyau ita kankanta jamala jarabawa ne wana jarabawa ce ta Allah yadda ka san jalala Allah na yi ne domin jarabawa haka jamala ma Allah na aiko ta ne domin jarabawa an fahimci wannan domin Allah yana cewa wa wallazi ja'alakum khala'ifa khala'ifal ardi ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم Allah ya ta wal shine ubangijin da ya saka yaku a kalifofi a bayan kasa ya dauka sashen ku akan sashi wurin daraja domin ya rika jaraba ku cikin abin da iba ku arziki lafiya da sauransu lalle ubangijin ka mai saurin azabtarwa ne ga masu sabo kuma mai yawan gafara ne mai yawan jin kai Allah yana cewa a wani aya wala ta muddanna aine ga ilama matana bihi azwajan minhum zaharatul hayatid dunya linaftinahum fi ya rasulullah karka ringa kai idanuwan ka su ringa kallon abin da muka ni'imta su da shi na mata da sauran kayan kwalliyar rayuwar duniya mun ba su duniya ne domin mu jarabce su da ita an gani sannan Allah sun tala yana cewa a sun malatus alunna yau izin anin na'im sannan da sannan za a tambaye ku a ranar alkiyama game da duk wata ni'ima kowace ni'ima da ake muku a yi jarabawa ce ta ma jamalar sannan Allah sun tala yana cewa إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا mun sanya abin da ke bayan ƙasa ya zama kwalliya ga ƙasa domin mu jarabci mutane da suka ɗaura a bayan ƙasa mu gani waye zai ci kyau da aiki a cikinsu to a takaice dai shi ma tajallin jamala Allah na yi ne domin jarabawa an fahimta domin jarabawa ga bawa don haka ne digadigin da yawa yake zamewa a gurin tajalli jamala sai ga an kore su daga hadar Allah kamar yadda ake da ƙaruna da misalinsa da ƙaruna da misalinsa su a rufai idan suna cikin tajalli na jamala sun fi jin tsoro fiye da in suna cikin tajalli na jalala kwarai kuwa suna cikin ni'ima komai baja-baja hankalinsu ya fi tashi haka idan suna cikin kunci da rashin lafiya wannan sun fi samun natsuwa haka sabanin mu yanzu kwarai kuwa a mu yanzu ana cikin neman na hankali ya fi kwanta Allah ya samu dace amma ana cikin rashin lafiyar nan kunci ya yi kaga hankali ya fi tashi sai ga mutum ya yi fiki-fiki Allah ya kiyaye. To su a rufai masana Allah idan suna cikin jamala sun fi jin tsoro akan suna cikin jalala. Domin a cikin jamala akwai rabar rai, nafsu a ciki take samun na- rabanta. Ka gani? Shi kuwa cikin jalala nafsu ba ta da rabo. Kwarai kuwa, ai wahala da take ci ana maganar rashin lafiya ke maganar nafsu sabon rabo. Ko talauci. Amma a cikin jamala rabon jamala gaba ɗaya ta rabon mene nafsu ne su mulki arziki duk waye zai ci arzikin nafsu jin daɗi da farin ciki rabon mene ne nafsu an gane to shi yasa sun fi samun natsuwa suna cikin tajalli jalala kuma bayan haka ma ai ba kowa bane ke iya tsayawa ya ba tajalli jamala haƙƙinsa sai kaɗan da haka ne kaga da zarar an ba mutum jamala arziki da sauran sai ga ya halaka yanzu ƙarai kuwa da zarar mutum ya gan shi da kuɗi ga mulki ga sarauta ga dama ga farin jini ga karbuwa in Allah bai kiyaye ba yanzu ya- yanzu ya zama abin da ya zama yanzu ya ko dai ya zama azzalimi ko dai ya zama mai aikata alfasha ko kuma ya zama wani abu daban ba kowa bane ke kiyaye tajalli jamalar sai kaɗan amma ko jalala duk wanda aka yi mawa sai ga ya koma cikin ya ce shi an gane da haka ne bayan Allah ah, suka yi fi suka fi kasance a cikin tsoro a jamala domin ba kowa zai kiyaye hakinta ba ana cewa ka ji tsoron matashi da kudi ko saboda menene jamala ne ai ba matashi ba ko tsoho ne so da a ciki akwai rabar rai ko ba gane ba to wannan kenan sannan kuma ka sani cewa ita jalala da jamala duka suna da ladabi kowa a cikin suna da ladabin shi sannan idan mutum ya muna ladabi ga ɗaya daga cikinsu to take a kore shi daga halar Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin ladubba na jalala natsuwa da komawa cikin hayyaci ƙarƙashin magudanar ƙaddar Allah da komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin shi jalala tajalli jalala ana kamanta shi ne da dare mene dare shi kuma tajalli na jamala ana kamanta shi ne da rana yana daga cikin lamarin dare idan dare ya yi ka kwanta ko ka natsu ka sunkuya da haka in jalala ta zo ka sunkuya ka natsu ka kwanta ƙarƙashin magudanar ƙaddarar Allah sai ta wuce ma baka sani ba kamar yadda da za ka kwanta ya dare ya zo ya wuce ma baka san ma ya zo ba ka gane to in Allah ya maka tajalli jalali to natsu dawo da hankalinka wuri daya ka samu tsumanina ka fuskance shi da kishiyarsa da Allah ya zarfe ka da kaskanci sai ka fuskance shi da buwaya girmamawa ga Allah dama Allah kai kaɗai ne mai girma a baɗin sai ka fuskance shi da Allah sai ga ya wuce baka sani ba an gane da haka ake a- ake so arifi ya guri ya sunkuya karkashin duhun dare na jalala har zuwa lokacin da hasken jamala na wayewan gari zai bayyana kirki an gane domin kuwa ba makawa yini zai riski dare komin tsawon dare na haka ne sannan kuma ka sani cewa yana daga cikin ladubban jamala shi kuma ladubban jamala shi kuma farko kame gabobinka kame gabobinka gabarin shishigi ko wuce gona da girki ko takama yana shi ya ce farko sai ce la ta ɗiga la ta ɗiga yana da cikin ladabi na farko ga mazaharin jamala za a ita mazaharin jamali la ta ɗiga barin wannan musamman kame harshenka domin harshenka za ta yi faɗin kalmar da kai kana ganin ba wani abu ne sanadiyar wannan kalmar sai ka shiga cikin ramin jahannama ko kuma ramin yanke wani saduwanka da Allah saboda muna da lalabinta ga Allah lalabi na bi kuma ganin baiwa shaida ganin baiwa ta ubangiji ka gayi ba ƙarfi na bane kayan Allah ne wata rana baya hannuna shahudul minna ke da karuna yayi wannan ai da lamarin shi ya zo da sanyi a gani yake cewa inna ma utitu ala ilmi wai ya ba ba gado ne ba ni da kaina ne aka bani shi da ilimi ne aka na samu wannan dukiyar to ana so duk tajallin da Allah ya maka na jamala ka da baiwar Allah in kyau ne Allah ya bani sai me ka yi takama da kayan da ba naka ba in dukiya ne ba nawa ba ne Allah ya bani in sarauta ce kayan Allah ne idan arziki ne kayan Allah ne sai ka ga baiwar Allah wa'inda suka rasa ma ba wai gaza wasu bane ganin damar Allah in ba kuma yanzu ka shiga ka muna da ladabi ga Allah kuma sai a gore ka da kuma kaskantar da kai da samun natsuwa shi ma an fahimci wannan to wannan yana daga ladubba na jamala a sannan in kana so tajalli jalala ya maka sauki kamar da na faɗa ka ringa fuskantarsa da kishiyarsa da mene kishiyarsa shine jamala a tafi sai ga ya koma jamala yadda za ka yi haka shine idan Allah sun tala ya maka tajalli da sunan shi alkabiri mai kuntatawa a zahiri ka shiga cikin kunci to kai ka- ka fuskanci wannan da yalwa da da albas- albasiru a cikin badininka ka ringa shaidawa ka ringa shaida a wanda ya tsarabce da wannan kuncin ba shi bane ba ni lafiya ba basdi bane ba shi bane ba ni kafa ba basdi bane ba shi bane ba kai ta kallon wannan sai wancan kuncin ya koma ya ya juye ko sai ya koma shi ma basdi take yake an gane haka nan misali idan Allah ya maka tajalli da sunansa alƙawiyu a zahiri ka samu wani ƙauyi ya ƙau- ya ya dandake ka a bayan sai ka rinka shida a rauninka Allah dama kai ne kadai mai ƙarfi ba wani ka karba samanka ai na gaza guji kaza ai na gaza to sai ga wannan gazawar da kake gani ya juye ya koma shi ma ƙarfi an gane haka nan buwaya da kaskanci duka kamar yadda muka faɗa sannan kuma kai arifi kar ka sake ka shaidinka ka nemi Allah ya fitar da kai daga wani hali domin ya kai ka zuwa wani hali ka gane kana cikin jalala ka ka so ka ina ma da Allah ya mai da ni jamala ko kana cikin jamala ka so ina ma Allah ya mai da ni jalala kake haka a'a ai da ya ga dama da da kanshi zai maka wannan ka isu da sanin Allah ka wadatu kuma da Allah kai ai ba bawan jalala bane ba bawan jamala bane ba jamala ya mallake ka ba jalala ta mallake ka ba kai ka mallake jalala ta jamala kai Allah kaɗai ya mallake ka an gane Allah yana cewa a ma ta sha'una illa an sha Allah ba abin da kuke su kuka so ba sai dai idan har Allah ya so ba abin da kuke kuka so yake tabbata ba sai dai idan Allah san ta'ala ya so Allah ya tawo rabbuka ya khulqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara ubangijin ka shike halittar abin da ya ga dama kuma yake zaben abin da ya ga dama su ba su da zabin komai ya kai ma karka saki ka nemi wani wani abu an gane da ka rizanci ladabi a cikin dukkan halinka domin Allah mai hikima ne gwani ne baya yin wani hukunci tan wasa domin jalala ma tana da dalili kamar yadda jamala ma tana da dalilinsa amma a wasu lokuta wani Allah wani lokaci kuma Allah sai ya yi ba ma dalili kawai ya ganin daman Allah ya isa an fahimta idan aka karka dinga abin a kowanne akwai dalili Allah baya hukunci haka nan kawai dan wasa an gane domin so da dama Allah ya baka abin da ranka yake so idan ya baka kuma sai ya hana ka shiga hadar Allah hadararsa ya ga dama ya baka ba dai so kake ba a baka sai hana ka shiga hadar Allah da Allah yanzu wannan ba da mai sunanta hani kwarai ko ba ta da manci da hana ka hanin ma ya fi ta daraja ka gani to da haka kakka ta damuwa a baka a baka a sai a baka kuma ya zama bala'i sannan kuma Allah ya ga dama ya hana ka abin da ranka yake so amma kuma albarka haka sai ya cika ya tabbatar maka da saduwanka da huturinka da ɗebe kewanka da Allah yanzu hana ka ɗin mai zama ai shi ne ba da wan ma'ai ko ba gane ba to da haka da hanawan da badawan duk suna da sababi ya gara ma ya baka abin da ranka ke so sai ana ka saduwa da shi ya gara ma ana ka abin da ranka yake so sai ya baka saduwa ka da shi sai ya tabbatar da saduwanka da zata shi an gane wannan sannan kuma Allah ya gara ma ya baka cin daɗin rayuwar duniya amma sai ya hana ka jin daɗin aljanna da jamala halararsa kuma gane ba ya ga dama ku ya hana ka jin daɗin rayuwar duniya sai baka jamalarsa da jin daɗin aljannarsa to da Allah sai me ai ga wannan hanawa ita ce ba da Allah sa ku kun gane an fahimce ni don haka kowane ɗaya daga cikinsu a yana da sababi kamar yadda muka faɗa sana Allah subhanahu ta'ala ya ga dama ya baka abincin jikinka abincin da jikinka zai ci amma sai yana ka abincin da ruhinka zai ci kaga yanzu wannan bada mai sunanta ai hani sannan kuma ya ga dama ya hana ka abincin da jikinka zai ci sai baka abincin da ruhinka zai ci yanzu wannan hanin mai sunanta badawa kaga yanzu kowanne akwai sababi Allah sa ko an gane tun Allah ya ga dama ya baka fuskantar halittar amma sai hana ka fuskantar sa kamar yadda ya ga dama ya hana ka fuskantar halitta sai baka fuskantar shi an gane Allah ya ga dama a ya baka ilimi kuma ya buɗe maka ƙofa na fahimtar ilimi amma sai ya hana ka sanin abin da ake karanta shine Allah kuma ya hana ka maharufa ta Ubangiji ka yanzu wannan baka ɗin da ya shi ne hanawa sannan Allah ga dama ya hana ka yawan ilimi sai Allah sun tala ya baka ɗebe kewa da saninsa ka ji ko? Allah ga dama ya baka girman duniya sai ana ka girman lahira. Kamar yadda ya ga dama ana ka girman duniya sai baka girman lahira. Duka kowane akwai dalili. kar ka ce kawai kawai so kake a baka a baka to sai a baka sai a hana kuma na na- na a baka yana hana ka na can in ku an hana ka shi ma sai ya zama zai ya zama alkhairi ta ya a hana ka biyar ya ba goma to yanzu ba ma ba a ba a kyauta haka ba eh an hana ka dubu ɗaya an baka dubu goma yanzu wancan hana ka ɗin da aka yi ai shi ne ba da wamma ko ka gane ba ko kuma misali an baka dubu ɗaya an hana ka dubu goma baka ɗin da aka yi ai shi ne hakikan hani ai shi ne dai yawa da- da ba- da ba a so a baka Allah ya sa ku kun gane an gane to wannan kinan gashi nan dai da yawa a, abubuwa ne aka in ka ta lissafa za ka su kuma Allah yana cewa asa an takrahu shay'an huwa khairul lakum wa asa an takrahu shay'an masu an tashibbu shi'an akwai sharun lakum ta ya kusata da sanne za ku so za ku ki wani abu sai zama alkhairi gare ku ku ki ka ji ba ka son jalala sai kuma ga jalala ita ce al- alkhairi gare ka ko ku kuna son abu sai zama sharri jamalar da muke so da yawa dukiya an bada ba take zama da sandiyan halakar mutum ba eh ai da yawa dukiyar ne ke zama sandiyan halakar su da yawa matan ne sandiyan halakar su ko da yawa yayin ne sandiyan halakar su kuma ga mutum ya gigice shi ya yake su da yawa dukiyar su suke zama sandiyan halakar wasu da yawan ababen hawa da muke kashe kanmu a kai sai ka sai mashin sai ka sai mota su suke zama sanadiyan halakanka ko ba ka ba to wannan kenan dan haka sai Allah ya hana ka abin hawa sai Allah sun tala ya baka kyakkyawan mutuwa da Allah ya akai to wannan kenan dan haka a ka miƙa wuya duk yadda Allah ya da kai ta yi wa wannan din da ya da kai shine saukin talaucin da ya aiko maka a yanzu shine alkhairi hana ka abincin jikinka da yi ya hana kan domin ya baka abincin ruhinka an fahimci wannan to wannan kenan a don haka ka miƙa wuya ga Allah subhanahu ta'ala ka lizanci yin ladabi a da haka ka sani so da dama Allah ya ga dama ya fa'idantar da kai a cikin hani irin fa'idantar da ba zai fa'idantar da kai ba a cikin badawa Allah yana cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da iyayen guda yayan ku ba ku san wanda yafi muku amfani ba ba za ka yi ta jalala ta ce ta yi abu amfani ko ba za ka yi ta jalala jamala bane ta bi kwarai kuwa kowanne yana da amfanin shi kowanne da nashi fa'idar an gane wannan kenan amma kuma ka sani fiyayye hali daga cikin hali tsakanin jamala da jalala fiyayyen hali a cikinsu wanda ya fi shine halin da a cikinsa kake shaida talaucinka da bukatanka zuwa ga Allah idan a cikin jamala ne kake ganin kaskancinka da bautanka da bukatarka da talaucinka zuwa ga Allah to jamalar ta fi maka alkhairi kamar yadda idan ba ka samun wannan sai a cikin jalala to jalala ta maka alkhairi da Allah mafi yawancin mu na in kaga mun koma cikin hayyacin mu mun fara ganin bukatan mu zuwa ga Allah bautan mu kaskancin mu ba ya an shiga jalala ba ne to ya ga wannan jalala ta fi mishi alkhairi Allah ya sa ku an gane amma mutumin da a jamala ma na iya shaida wannan to jamalar alkhairi Allah ya sa mutum shaida wannan ma a cikin jamalar an gani sai matsala ce a shi jamala wata lokaci sha'aninsa sa mutum ɗagawa sai ka rinka ganin kai ma yanzu ka isa to kuma wannan shine babban illa to a tsakanin ba za a ce jamala bane ta fi ko jalala ba ce tafi abin da dai halin da ya fa ciki shine halin da kake iya shaida bautarka da buƙatarka da kaskancinka zuwa ga Allah ya kasance jamala ne ko ya kasance jalala ne an gane abin da ya dage so ganin bukata da bauta da kaskanci zuwa ga Allah domin ka tabbatar da bautanka kuma domin ka girmama rububiyya ta Allah an gane daidai ne wannan halin hali da jalala ne ko na jamala Allah yana cewa inna masadaqatu lil fuqara wal masakin kaji sadaka na madadi da ake yi ana ba fukara'u ne talakawa da miskinai na maganganan fa madadi ne fa malam ba baban zakka nake ba eh ba baban zakka nake ba sana Allah na cewa da kan nasarakumullahu bi badri wa antum azillah ai an taimaka muku an taimake ku a batar amma lokacin da kuke jin kaskancin ku kuna kuke jin ku bayi ne ga Allah sai yadda Allah ya da ku kuna buka kuna da tsananin bukata zuwa ga Allah saboda wannan lokaci shine mafificin lokacin bawa lokacin da ke ganin bukatansa da kaskancinsa da bautarsa da ubudiyarsa zuwa ga Allah amma a lokacin da sai ga girman su ba a huneni sai Allah ya ce wa yawma huneni إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين kaji Allah ce wa yawon hunayen sannan ranar hunayen sa'in da yawan ku ya burge ku ya ba ku sha'awa kuna jin yawan kuna takama da yawan ku amma Allah ce wa lam tugni ankum shay'a bata wadatar muku da komai ba wa zagat alaikum al-ard kasa ta yi muku kunci duk da fadinta kuka juya kuna masu ba da baya to wannan kenan an gane idan haka lokacin da ya fi gabawa a shine lokacin da ke shaida kaskancinsa Allah yana cewa wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ويقاجي نمن الله يكتا منا سومي بيوا
نعم ga wanda aka kaskantar kaji da wanda aka kaskantar ba ga wanda aka ɗaukaka ba suke jin girman su a wanda aka kaskantar mai da su shugabanni mai da su masu mayewa an gane don haka fiye lokacin ka shine lokacin da kake shaida a ƙasƙancinka da buƙatarka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan lokacin jalala ne ko jamala Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya duka lokutanmu cikin shaida bautarmu cikin girmama rububiyya ta Allah cikin ganin buƙatarmu zuwa ga Allah an gane wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana idan ka ga wannan kaga mazhari na jamala to la ta daga ya bai ce ki zara aita dan haka ne shi ya ce mana idan kaga mazhari ta jallin Allah ta jamala la ta daga kada kai shishigi kada ka wuce gona da iri kar kai ta tsagawa domin Allah yana cewa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakan abin da muka azarta ku ku ta ci jamala kenan amma wala ta da gaufi kada ku yi dagawa a ciki fa yahilla alaikum ghadabi sai wannan ya halasta muku fushina an gane Allah yana cewa kalla innal insana la yatgha kalla wannan tsawa ne lalle dan adam yana dagawa an ra'a sagna dan ya ga ya samu wadata to wannan in ba arifi ba kenan kai arifi ladabinka la ta daga kada kai daga kai jiji da kai kai takama ka wuce gona da iri domin ai mutum baya takama da kayan da ba tasa ba an gane warda mazharul jalali ka amince kai rida kai yarda ba ba kai hakuri ba ka yarda da mazharin Allah na jalala to wannan shine abinda wannan baiti ya kunso a lokaci ya zo ya yi za mu kwana nan Allah subhanahu ta'ala ya yarda idan Allah ya kai mu zama na gaba za mu shiga wa kullu za amrul ilahi ko abinda makaranta daidai Allah ya ba mu ladan inda muka yi kuskure Allah ya yadi mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين